alƙur'ani misalta sun je wa Allah suna musulmai sun je wa Allah suna salloli sun je wa Allah suna azumi ya je wa Allah yana tsammani shi musulmai ne a gaban Allah Allah ta'ala yake ce mana mai wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun aran lahira zai bayyana ay wa bada lahum wa zahara lahum yawm al-qiyamah ماذا سيظهر لهم يا رب ما كانوا يحتسبون أي كانوا في الدنيا يحتسبون أنهم مسلمون أنهم عبدوا الله تحت عنوان الإسلام suna zatawa sun bauta wa Allah ƙarƙashin wato jagoranci ko ƙarƙashin suna irin na Islama sai ya bayyana a gare su arna suka mutu a gaban Allah ba su da musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun babu bakin ciki a duniya samar ka je kana tsammani ka samu ba haka ba musamman lokacin da ba a gyara dan suna faɗa a cikin alqur'ani na'am suna cewa rabbana amatna amatna tasnatayn wa ayatana tasnatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ya Allah we understand ya Allah we have committed a fatal mistake on us ya Allah we have done so many atrocities, atrocities, mun aikata munanan jarima a bankasa, Allah ga munan fa'ataraf na bi zunubina mun gane kuskurenmu, farjina na amana salihan gairar lazi kuna na amana. Dawo da mu sake aiki ya Allah za mu kuma ta ƙarƙashin tutar musulunci, Allah zai ce babu lokaci. Amma tunan tasnatain, Allah ka kashe mu kisa biyu, ka raya mu raya biyu na'am fa atarafna bi dhunubina mun gane kuskuren mu fa hal ila khurujin min sabil fa hal min sabilin ila khuruj ila dunya akwai hanyar da zamu fita zuwa ga duniya ya Allah mu gyara wannan fa karkashin ka jawo Allah ba la ilaha illallah ne bayan kai sallah masallaci Allah kamar kali da kafirci na ambata bayan Allah cikin kutuba lallai malamai sun kasa kafirci musamman malaman tauhidi kafirci kala uku suka ce kafirci ya kasu kashi na kashi gida uku kashi na farko suka ce akwai kafirci da yake fitar da mutum duka ɗaya daga cikin musulunci na farko al-kufrul asliyu kafirci na asali na ginshiki menene kashi kawato kafirci na ginshiki na asali shine mutumin da dama tun farko bai shiga musulunci ba kamar bai hude kafiri ne arne ne Allah ne faɗa daga nasu kamar ba nasare da wasu da suka waye suke kiransu da cewar wai sai dai a ce musu ahalul kitabi ko a ce musu wato abin nan kiristoti wannan kalma ana yi dan a rufe musu wannan kalmar kafirci ka ce masa kafiri ma a gunsu musulmai ne wai ba a daidai ba wai an ci gyaran Allah dalilin wannan hudubar kenan akwai daga cikin mu da ƙasa wanda suka yi magana gami da kafirai musamman a yankin da suke ya faɗi fahimtarsa ya ambace su da arnansu da kafircinsu daga cikin malamai wasu kuma munafukai ne a musulunci bayan ya faɗa hannunsun ƙur'ani ne manzon Allah ya ambata daga cikin kuma 'yan social media daga cikin wayayyu orientalist waɗanda suka ƙaddara boko da wayewa ta sa sun zan sun ɗauki kafirai sun sa su a jikinsu a mazanin 'yan uwa har lafazin da Allah ya kira su da arna da kafirai ba a kallon su da shi bai dace a wannan erar ba bai dace a wannan zamanin ba a kira su da arna ai suna da addini har ana karawa da aya Allah ya kira su da ahlul kitab wato ana cin gyaran alkur'ani da Allah a mazannin Allah bai iya ba bai iya ba da suna ba billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda yake da wannan a cikin ransa wallahi sunansa arne kafiri ne murtaddan ko da yana kwana ɗakin ƙabe na sallah za mu zai nasu na ambata a kutuba bayan allah lallai mai taka tsantsan akwai kafirci na asali shi ne wanda bai shiga asalincin ba musuluncin bilkulliya ba kamar bai yahude da banasare da majuse mai bautar wuta da mulhidin almulhidun wato waɗanda suke ba su da addini ba su yadda da kowane addini ba waɗannan gaba ɗayansu sunansa arna in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ambace su da sunansu na yanka sunan da ya dace da su yake cewa innal ladzina kafaru min ahli kitab ka gani wal mushrikina fi nari jahannam ababawun Allah ayan nan ba a sake ta ba ayan nan tana maujuda fil qur'an wallahi shi yasa ba kowa zai shiga aljanna ba sai wanda Allah ya masa rahama zai shige ta daga ka ji a ranka an matsar maka dan me yasa aka ce arne arne kai ma ka zama arne daga cikin nawaqidul islam malaman musulunci suka ce ibnu taymiya ya faɗa kamar da malamai suka ambata man lam yusab wallan man lam yusammil kafiri ko man lam yusammil kafirina bi ismi asma'ihim al-kufr duk wanda bai ambaci kafirai da sunansu na kafirci ba shi ma karaja wato an da'iratul islam ya fita a cikin da'irar musulunci malamin musulmi wannan kenan saboda haka lallai kafirci na biyu malamai na ambata shine kafirci na aiki wa huwa man ya'ti bi naqdin min waqtil islam shine mutum ya zaccewa aiki daga cikin ayyukan da suke karya wato suke warware addinin musulunci suke warware musuluncin ɗan adam kamar me kamar sujuda a wani Allah ba Allah ba wanda yayi wannan arne ne kafiri ne in ji Allah ta'ala kamar wa kamar mutumin da ya kama alkur'ani ya keta shi ya yaga shi ya taka shi ya wulakanta qur'ani arne ne kafiri ne in ji Allah ta'ala na'am sannan wanda ya hukuntar da wani littafi na ba na alkur'ani ba Allah ya ce masa arne ne duk wanda ya dauki fifikon wata shari'a saboda ta Allah na'am ya fifita a ransa wata shari'a ta fita Allah adalci ta fita Allah wayewa arne ne ko da yayi sallah wallahu ta'ala alam bisawa duk wanda ya kudura haka a ransa ma arne ne ibadan Allah mutu tsoron Allah bayan Allah lalle ku sani wa alamu lalle a sani mai bayan Allah annal ulama qasamul kufra ila ismaini malamai kuma duk suka sake kasa kafircin kashi guda biyu na farko al-kufrul akbar akwai kafirci kato kafirci mai girma bijimin kafirci wannan ne shine suka ce ruwan wato khurujin min almilla shine fita daga addinin musulunci misalinsa shirka da Allah kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyayya da addinin Allah ko wata siffa daga cikin wajibai kace kaki kaki wannan ka fita a musulunci na biyu al-kufr al-asghar kafirci dan kankani shine mai malamai suka cewa wa huwa nam wa huwa al-khuruj wa huwa ghayr al-mukhrij min al-milla shine abinda bai fitar da mutum cikin musulunci wane ne kafirci karami da bai fitar da kai ba amma ka yi kafirci malamai suka cewa kamar me kamar zunubai dan adam mai aikata zunubai wanda shari'a ta haramta wanda baka zan arne ba kana cikin musulunci akan kira ka fasiki in ka tuba Allah ya yafe ma wallahu ta'ala alam bisawab malamai mu sani lallai yana daga cikin nau'i na halin da muke ciki a yau menene hukunci malamai suka cewa ma hukumu man kariha an yusamma alkafirina bima sammahumullahu bi me hukuncin wanda zai rika rufewa wai kar a ce kafiri kafiri a rika rufewa kar a kira su da sunan su me hukuncin sa malaman musulunci ittifakan suka ce sunan sa arni ya kafirta a musulunci malamai suka cewa haza min qatrin azim wato yana daga cikin hatsari mai girma akan abawa man kariha an yusamma al-kafirin bima sammahumullahu bi duk wanda ya kyamaci kiran arne da suna arne ko kafiri to yana cikin hali guda biyu na hatsari alhalatul ula malamai suka ce halin da zai shiga na farko an yakra zalika i'tiqadan duk wanda ya ki haka a mazannin aqida ya kudurta haka a ransa ya kyamaci ya cewa arne arne na'am ko kuma a ransa ya rika cewa lafzul kafiri na fi gilzatun ai a lafazin karnanci ko kafiri an yi tsanani a cikinsa ba akwai ba wani zai ce ai an yi tsanani a faɗan kalmar kafirci an yi tsanani wallahi malaman musulunci ittifakan suka ce arne ne ya fita a musulunci ya fita a musulunci bilkulliya lafazin kafirci larabci ne mun yi maganarsa a luga mun yi maganarsa a shari'a duk wanda ya ce Allah uku ne arne ne yaya za a yi mutumin da zai shirka Allah ka ce masa wai sai ka saya masa suna sunan da zai ji daɗi a ransa ka mai da shi mutum ko buraza ai yan uwanmu ne za mu ji a gaban insha Allah malamai suke cewa ko kuma ya rika cewa yambagi an tusammihim kuf ala yambagi an tusammihim kufara bai da cewa kira su kafirai ko kuma ya rika cewa hum ikhwatul lana fil is- insaniya ai dan uwanmu ne a cikin musulunci bi ma'ana humanity can cost wato ai dan adam ne tunda dan adam ne bai dace a ce masa arni ba wallahi wannan aqida ce ta kafirci kuma kafirta a musulunci bayan Allah mu sani har ma mutum yana cewa wala farqa bainana wa bainahum fi din ai da mu da su babu bambanci a addini su dai suna bautar su su ma Allah suke yi bautawa mu ma Allah muke bautawa na'am al- al- wato bible an saukar da shi injila an saukar da ita at-taura an saukar da ita bible an saukar da shi littattafan Allah ne saboda ka bai dacewa a ce musu arna ai alqur'ani Allah ya ce musu ahlul kitab kai bari ka ji malamai suka ce dalilan da yasa Allah ya ce ala ya kira ahlul kitab da ahlul kitab a duk ƙur'ani suka ce hukuncin ɗaya ne iya da'awa ce ta Allah da iya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ka kira mutum ka zannar da shi ba ka ce ina so in mai da kai ka zan musulmi yana arne ka je ka ce masa kai arne saurare ni ka ce zai saurare ka a'a kira ne na taushi shi sa qur'ani in zai kira su ya ahli kitabi ta'alu ya ahli kitabi lima ya ahli kitabi haka ana kiransu ne a babun da'awa akan ce musu ahalin kitab saboda tausasawa in za ka kira su amma a babi na suna arna sunansu kuma kafirai ba su da wani suna wanda ya wuce wannan in ka canja ka tausasa a babin ka ga bai dace ba wallahi ka fita musulunci shine hatsarin bayan Allah na yan bayan da wannan dama ne saboda abin da yake zagawa social media wallahi idan ka ga yadda aka kwashi duniyar musulmai aka rikita kwakwalen yan boko da matasa suka tafi a babin rashin hal har da malamai suka tafi a babin baya dacewa ya ce musu wa arna kafiri ne kafiri larabci ne arne duk wanda ba ganin gabar ya sallawa sunansa ne arne ba walakanci bane ba cin mutunci bane sunansa ne na yanka da ubangiji ya yanka ba bi ma'ana wanda ya kafirta da Allah Allah ne kafirta su da kansa ka kafirta ka hakura kai duk munafurci a ranka Allah bai dace ya kira su da shi ba na rantse da Allah in ka je lahira za ka tashi ɗan wuta. Na rantse da Allah sai ka tashi ɗan wuta in ka ji Allah bai iya ba, wallahi ka zama ɗan wuta. Ka ba su sunan da ya dace da su, tsakaninka da su girmamawa, ku zauna lafiya, in za ka kira shi a addinance kira shi da sunan da ya dace da shi, gabar da za a kira su da kafirci a kira su da kafirci. Wannan shi ta ce magana ta gaskiya ta adala, wallahu alam bisawab. malamai waɗannan suna da halaye guda biyu duk wanda yake wannan shine ɗabi'arsa ga hatsarin da zai shiga na farko takzibul lil qur'an ya ƙaryata alqur'anin Allah ƙaryata wani ga alqur'ani li anna Allah samahum kufaran bi aksar wallahi Allah ya ambaci kafirai da kafirci da bayahude da nasara ya tara su ya ce musu kafirai sama da wurare guda 500 a cikin alqur'ani ware-ware-ware guda ɗari biyar sama da haka Allah ya kira su da ƙarna. Hakan da kake ciki shi ne, istihilalu, istihilalu lima haram Allah, kana neman halasta abin da Allah ya haramta, fa inna Allah farraka bainal mumin wal kafir, sani Allah ne tun a lahira fil azal, Allah ne ya ware tsakanin mumini da arni, Allah ne ya ware tsakaninsu, wa ƙala ta'ala har ma Allah na ke cewa, afa na ja'alul musulmi da kalmujrimin yanzu kai bawan Allah so kake ka daidaita shin za mu sanya tsakanin muni mu sanya shi zan kamar fasiki mu sa arne ya zama da ne wai mu daidaita su Allah ce ba su daidaituwa ina kai ina ni da inda kai dubayin Allah ne da arne da musulmai bayin Allah ne ba wanda ya san ina ne mu ko masa sai wanda sai wanda Allah ya so amma in Allah ya yi hukunci ka bi hukuncin Allah ka huta ban san matsayina ba ban san makomata ba haka baka san taka ba ta arne kuma Allah ya faɗa duk wanda ya mutu arne dan wutan ya ce arne ka ce mar arne in ka gan shi ya sallah ka ce mar musulmi haka Allah ta Allah bambanci wallahi shubha ake shigowa da ita a duniyar nan ƙasa ƙasa a hankali yau wata shubha ta zo ta gobe a kawo sabuwa citta a shigo wata citta a karo wata kaɗan kaɗan ana satar imani malamai wato suna rafkana daga barin irin wannan da tattaunawa a kansu ana ga ababe ne wannan da wato zamani ne ya kawo su wayewa ne ya kawo su wallahi tallahi Allah ya fi kowa wayewa in zamani ne Allah ne zamani wayewa Allah ne wayewa komai da ka sani Allah ne to in yayi hukunci ka hukunta abinda Allah ya hukunta ka hukunta amma wallahi ko a dazun nan some hours back na tattauna da wasu da wasu mutane wasu kafirai wasu mutanen Bureau a Facebook mun yi wato heated debate da su very heated debate muka yi ta fama da su wallahi billahi alazim abinda suke ambatawa irin wa'annan kalmomi suke ambatawa kuma wasu musulmai suka mara musu baya ka ce Allah ya haihu in kyale kan barkance maka mai braza ka ce Allah ta'ala wato uku ne in kyale kan ce ma braza wallahi obama dead body wallahi arne arne ne musulmi musulmi ne qur'ani ya gaya mana ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban na'am min alladhina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya'a fattaqullaha in kuntum mu'minin ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu fa innahu fa innahu minhum هذه الآية متلوة أبد الآبد إلى قيام الساعة wannan aya za a yi ta karanta ta har al'iyama ta tsaya har a jigabin Allah ya hukunci duk wanda ya tibance su da niyyar kaskantar da musulunci ya tibance su babu ya tausasa musu dan me dan ya ga Allah bai iya ba fa innahu wallahi minhum zai tashi a cikin su wallahi arne zai tashi ba a gaba waye musulunci na Allah ne wa ke nada mutum musulmai Allah sammakumul musulmi Allah na ambace ku musulmai ya ware duniyar su daban suka kafirce wa Allah suka yaudar Allah suka yi shirka da Allah suka yi wa Allah ƙarya suka walakanta addinin suka walakanta addinin Allah Allah ya gan su ya ji ya ba su suna kai ina ruwanka dan ƙarshen zamani dan bokan ƙarshen zamani wai Allah bai iya ba mu shiga taitayin mu mu ambace shi da sunan su in muna zaman lafiya da su kamar yadda muke zama da su yanzu anan zanna da su tattauna da su kirayen su jiki ba su kalma mai daɗi yi musu magana mai taushi kamar da manzon Allah yayi ya ahlul kitab sai ta aiki ana haka malaman musulunci suka faɗa haka ibn taymiya faɗa dalilan da yasa manzon Allah yake ce musu ahlul kitab in ji ibn taymiya yace ya faɗa ne saboda irshadi na Allah in za a musu da'awa in za a kira su sai a ce musu ya kuma zo wa littafi me yasa an tausasa musu a nasabta su da littafin da Allah ya saukar duk da cewar asalin text ɗin littafin da yake hannunsu wato gurɓataccen littafi ne ba asalin littafin Allah bane Allah ya san da wannan sai ce saboda ƴan kalmomin da suke ciki ɗaya biyu uku wannan kalmomi na ne an saka kusan miliyan guda a ciki kalmomi na ƙarya ba na Allah ba an bar ƙwaya biyu a ciki Allah ya kalli ƙwaya biyu ya rikar da su ya ce musu ahalin kitab ba yadda za a yi karɓa ka ce littafin Allah ne billahi al'azim in ka rike shi a haka yanzu ka rantse da Allah littafin ƙarya ne ba kai kuskure a gun Allah ba, kuma ba abin da zai same ka. Saboda mai 99% of it, ko 90% a cikinsa ƙarya ne, Allah karin jiyar da dai. Shi kuma Allah sai ya kalli ‘yan ƙwaya ɗaya biyu da yake ciki na gaskiya sai ya ce musu a ce musu a halin kitabun za a kira su saboda a nasabta su da gaskiya la'alla zuciya su taushi su gane cewa suna da alaka da musulunci. Wallahi bayan Allah mai taka tsantsan za ka iya wayan gari mun shigo fitina manzon Allah ya faɗa? Ka wayi gari da safe kana musulmi mumini kafin yamma ka zama arne, ka sake shiga musulunci saboda an kira sallah ka ce ka yi kalmar shahada, ka yi azahar kafin la'asar ka fita a musulunci, ai la'asar ka fita a musulunci, kafin magariba ka sake kafircewa, ka yi magariba ka dawo, baya kafin isha ka kafirce, ka yi sallar isha ka dawo, kafin asubahi ka sake kafircewa. Bayan Allah mun shiga lokaci. Abin da baka da ilimi a kansa ka tambayi malamai na gaskiya. karka je ka kutsa a social wallahi kaga social media nan wallahi tallahi ita ce platform din kaiwa wuta ko aljanna ya danganta ga istimalin ka me kai amfani da shi ta nan Allah ka samu dace ya Allah malamai wannan ita ce yar gajeriya na dan tsallake ababai da yawa akwai tarihi da yazo akan wannan ina ga sati na gaba insha Allah zan tattauna wata matsala mai girma da yazo da yanayin magabata yanayin da suka ma'amalanci kafiran lokacin su da lafuzan da suka kira su da shi insha Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi kuma ila salatikum ya kamata
وَأَنَّ مُحَمَّدًا